to wanda hukuncin wanda ba ruwa ba ƙasa kuma ga lokacin sallah ya yi to malami suka ce yanzu wanda ya zama da cewa bai da ruwa bai da kuma ƙasa to ai mutum zai ce ta ba ruwa ba ƙasa ina kake tafiya ga ƙasa nan ko ina ga ruwa nan ko ina in ba san ruwa ai akwai ƙasa to kai ma ƙara da ba ma gurin sallan ma ba inda za ka yi sallan to mai misalin a ina ne mutum zai zama cewa wai ba ruwa ko ba ƙasa ba ruwan yin sallan yanzu mutum ne sai dabba ta biyo shi na'udhu billahi samil alim min shaitanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim على غيب من جنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر والمسرمد دائما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة فصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسمعون القول فاتبعونا أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد إخوة الإيمان والإسلام السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أفتتح قولي بالتحية الإسلامية تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmai masu sauraron mu a wannan lokaci mai albarka don ban manta ba a jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa li kullum wujhatun huwa muwalliha ana ga bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات muka cewa wannan fastabiqul khairat wasu malaman suka ce ana nufin ku gaggawa ku je masallacin juma'a a lokacin ta ne wasu malaman kuma suka ce fasai ul khairat fi gaggawa fuskantar ɗakin ka'aba ne saboda siyakin ayan tana nuna cewa fuskantar ɗakin ka'aba ake nufi wasu malaman kuma suka ce fasai ul khairat ana nufin ku yi gaggawa ku je ku aikata dukkanin kowane irin alkhairi ne domin cewa a wannan aikin alkhairin kuma ana son ka wuce iyaka zama da kai baka wuce iyaka ba ko baka dakata ba ana so dai ka yi zama cewa a ɗan tsakiya domin har yanzu akwai waɗanda suna jin nasiha kan mu ji ana cewa duniya ta lallace ka da ta cewa ba waɗanda za su yi nasiha ba za su wani abu ta ƙara a zuciyarsu ba har yanzu akwai waɗanda suna koyi da sabai sun suka ji ai magana abin alkhairi sai su ga cewa kamar su ba za su ƙago wani abu ba sai aikin alkhairi kawai akwai irin waɗannan har yanzu a duniya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummati kan zulil mata la yudra awwalha khairun am akhiruha manzo Allah ya ce al'umma na kaman zubar ruwa ne ba a san wanne yafi yawa ba domin ka san idan ana ruwa kaga an fara wani zubin kaga an fara da yafi sha can sai ka ji ya ƙara yawa a ƙarshe kuma sai ga an ƙara da yafi ko kuma wanda ko sai da baka sani ko sai da ka sha tsakiya da yafi ƙarshe shi ma da yawa haka manzo Allah ce haka al'umma na take sabai kamar ruwa suke sha suka zo alkhairin su yanzu kuma an je an fara zuwa yau ya fiye aka samu wasu kuma masu alkhairin kazan su ma sha haka al'umma manzo Allah yake to ba za a ce a yanzu duk nasiran da mutum zai sai dai a yi inda mutane suke zan duniya ta lalace ba wanda zai zai nasiha akwai mutumin da shi ya shirya ma gidan shi duka zai siyan wani shi ya shirya ba ruwan shi ai an ce aikin alkhairi ya saki matan ai ya ce to kowa ya sai ya san yadda zai yi ba shi ba su ko ibada kawai to akwai irin wannan to ana son mutum ya tsakaita ne kar ya wuce iyaka to saboda haka ba a so ka wuce iyaka saboda haka don ka zo aji ana so ne ka zama dan tsakiya in ka zo aji ya maka yawa to ka fara dan iwa ko dai dai dai dai haka haka amma kana jin wa'azi kace kai ainihin duk ran wafce ka zo ni a kawo maka zuwa ka aga tuwa duka za ka kwashe wannan yayi kace duka mutum ba zai taɓa iya wannan ba in ka ji wannan ya maka gasu nan da yawa wannan yayi mai yawa wannan yayi mai yawa to kadai a wannan wannan shi ma dau daya wannan shi ma dau daya idan ka dau daya a cikin wa'annan zai sa duka soran sanadiyyar da zai sa ka bar soran kenan amma ka ce a kai duka kai ka tuka duka za ka kwashe ka ce za ka yi a wannan ba za ka iya wannan ba domin akwai wata rana dole mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zo gun manzon Allah ya ce to ya manzon Allah ni mutumin ta nake so in amma fa wannan addinin akwai tsanani manzon Allah ce tsanani addini na kuma akwai tsanani ya ce ai kai ne baka sani ba amma akwai tsanani manzon Allah ce to kuma wani tsanani shi manzon Allah ya gane ce irin tsananin azumi haka saboda wasu suna ganin akwai tsanani ko sallah ya ce shi duk ba shi ne tsananin ba tsananin shi ne an hana shan giya shi kuma ba zai iya haduwa ba kada gani na mashayi ne na gaske za a yana bin shi ce kuma ka hana sata amma ni kuma ɓarawo ne da kace gani na yace kuma ka hana annabimanci ni kuma na iya annabimanci wanda ala yana jin shi yace ka hana zina ni kuma mazinaci ne to saboda haka ba zan iya ban wa'annan laifuka ba kuma ka hana ƙarya wani makaryaci ne saboda ka ina ganin ba zan iya barin su kai kuma ka ci abin su an tsananta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ai ba dole ka dauka duka ba in dai zaka iya barin daya bari ita in dan dai na aiki kenan manzo Allah ya ce to ka makarya shi yana tunanin za a ce bashin giya ko ya basata sai da an ce karya ce a karya karya aiki kenan manzo Allah ya ce a'a dai kai dai ya alƙawarin zaka ba karya ya ce na yi alƙori ba zan ƙasa ƙarya ba yanzu Allah ya ce to shi ke ya amsa kalmar shada zai je zinan shi ya sha giyan shi ya satan shi ya anayi wancan shi sai safiya ta yi ce wanzu Allah ce to an ɗan kora ga kuma sabai zai ce na ɗan sha giyan ne kuma alhali na sha in na yi ƙarya na sa alƙori kuma in na ce na sha zan ji kunya a gaban sabai zai dinga cewa a shi mazinaci ne ko ɗan sha mai shan giya ne kai yanzu ce dan ji kunya dai haka ya mutumin ne yake aikata wata rana ko zai je aikata zina sai ce ya fada ya zinan ko kai yake sai in yi zina manzon Allah zai ce an dan yi in kuma na ce a gaban sabbai na yi zan ji kunya in kuma na yi na ce ban yi ba to na yi ƙarya ya ce an fasa zinan ya tashi kawai ya je ya ce in buga lafiyan gida nan na fada na sai me zan ɗauka kawai zai faɗa kun fakir ya ɗauko wannan abin ce kai dai bashi in ya je zai yi safiya zai maza ana zai ce an taɓa in ya yi ya ce yi ba ya saba alƙawari ce ɗaya a wata kuma haka ake son mutum ya dinga yi yanzu in za ka yi sata in za ka yi abu kakkari za ka zar Allah ya ba ku nan ta hanyar halas yanzu maman ku ne ta yanka kaza ka je ɗauka fa za ka yi ka ci ɗaya yin ƙale ka ce amma bai haɗu za ka ga in maman kunna ita kaɗai za ta ce za ta yi wani gashi to da ka bashi ta hanyar haram to Allah zai baka ta hanyar halal kuma akwai wani sahabi da ya musulunta bu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sabon talakan bai da abinci da abin sha da sutura da me bai da shi ya sai kai ya san ya zai yanzu sata zai ya zo wani gida ga gidan nan lafiya haɗaɗɗe ya ce ya san zai samu abin da yake so ya fada gidan nan da ya fada gidan nan yana shiga ya ga dinarai ne menene ya tattaho zai dauka kenan yace ya tuna da hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce in ka ba abu daya ta hanyar haram to zai zama maka ta hanyar halal sai ya kale shi ya je gona abinci ka faci abinci da lalacewa fa zai yi kai ka ɗauka ka ƙara ki shi da kaga ba ci za a yi wato idan ce a ɗayan kala abincin nan ba na bane ko a ci ɗayan kali shi Allah zai bani shi ta hanyar halal abu ɗaya fa da manzo Allah ya faɗa mishi sai ya ɗau wannan abin ga shi yanzu ya bar wa'annan abubuwan sai yanzu zai wuce haka ta wani guri kai sai ta wata mata ya ji kai ina shauƙinta ta faɗu kai ba zai je ya faɗa mata ya zina da ita kawai sai ce kai ya zinan nan kuwa za da ya bar shi saboda Allah idan zai iya ba zai iya ba shi ita ta hanyar halas sai kuma wannan mata ta farka ba ta ga fuska ba ne kawai ta ga mutum da ya fita gida a safiya tana yi matan nan za ta yi ta je ta kai kago maza ana sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya je ya tuwa ta wanda ya so wannan sata wannan sabon yana zuna wanzu Allah yana majalisi yana ganin ta shigo ya haka ya san in dai ta gano shi ya wanya ka san mutum ya san yayi lishi in ya ga wanda yi ko in kowa bai sani ba shi ya san me zai ji a ganshi in ku ku san me yake ji ba ko za ku ga assalamu alaikum shi ya san me yake ji ko ya kasa da kanshi tace ya rasulullahi manzo Allah ya ce mai tace ya rasulullahi jiya wani ya zo gidana cikin dare ya taba ni so haka dan ya zina da ni don ma Allah ya kiyaye ni ne shi ma mutum yana da hankali Allah ya kubutar da ni tuwa ma so ya fata a gidana amma ko na ga ya kale ban san dalili ba wannan sabon yana zo yana ji sai ta ce to ya saboda ka rasu la ina son aurar da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masabbai su kalle to wa yake sha'awan aurenta kowa ya mike kalle ta kowa fa yi shiru sai shi ya daga hannu ya ce gannan tun da dama ma ya zo ya taɓa ta ya zina da ita to manzo Allah ya ce idan ka ba abu ta hanyar haram Allah zai baka ta hanya da ce yana son ta aka ce kina son shi ta ce ina son shi manzo Allah ya ce to sadaki ya kai ai faiwai ki ba komai ajiyoyin shi ba komai ya ce ai ba komai ta ce ai in bai da shi ni zan bashi ta bashi ya bata kuma aka yi aure aka aure wannan duk zina zan dai sai ya dauke yanzu sun dawo mishi nashi ne abincin wani yana ganin abinci yana so ya lalace yanzu to abincin ya auna shi sai yadda ya yi da shi barin abin nan da ya yi ta hanyar haram sai Allah ya ba shi ta hanyar halal saboda haka shi ma wannan kafirin zai sata ne fa koi ce kai satin nan fa in yi wani yi ta da safin wanzan Allah zai ce to an dan taba ne me zan ce mishi in na ce na taba sabi zan ce a to da an jawo wannan gefe da ban sani makila mansur ma za a yi sama da shi kowa zai dinga tattalin abin shi saboda ya faɗa in kuma bai faɗa ba alhali ya yace bai yi ba kuma gashi yayi maza ana zai ce ya saba alƙawari sai ce an fasa ya je zai annabi manci ya ce kai maza ana sallallahu alaihi wasallama zai tambaye shi da safe kuma ya zai yi shi yanzu ya wata ya ce ai ita giya ta tashi ce ya zo fa mai giya kawo mishi dubu sai wanda ya zaɓa amma kuɗi kuɗi sai kaga tuna ya ce kai da sha kuwa ya ce mai giya ɗauke giyar ke ce ka fasa ya ce na fasa safiya tana yi yanzu ana sallallahu alaihi wasallam yana kuɗi ba wannan kafin ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bayan da sabai kawai manzon Allah ya hango shi manzon Allah ya kalle shi shi ma ya kalle manzon Allah manzon Allah ya mushi mushi shi ma manzon Allah ya mushi tun kafin manzon Allah ya magana sai ce ya rasulullahi wallahi kai likitan gaske ne magani ɗaya fa da ka bani yasa duka cututtuka na duka wakar da kaga abu ɗaya da ya ce bash ya bar wannan ƙaryan kaga ya sa ya duka kaga ni ka a baka abu da yawa ka ci kai a yi ta ƙiuna duka wato shi kawai ka ce za ka iya wani abun ka saba da shi kana ganin kan ba za ka iya ba sai ka bar ɗaya a ciki daga ɗayan nan sai ka ce a ɗayan ƙaga bugun biyu saboda ai ɗaya ya yi kaɗan in ka ƙaga bugun shi ka ce a biyu ya yi kaɗan sai ƙara da wani haka za ka dinga ja kana ja kana ja har ka duk kwakwashe wa'annan ziraban da haka saboda haka haka abu yake to saboda haka mu zama da cewa muna barin nasiha ko da abu ɗaiɗaiɗai ne muna ɗin ɗauka muna ɗauka muna ɗauka har mu daina aikata wannan aiki saboda haka mu dinga zama aikin muna aikata aikin alkhairi kuma ji ana aiki aiki kawai ka sha aiki mutane za su dinga cewa Allah sarki mutumin kirki aikin ka ya sa kai kaza aiki kabari zai bi ka da kai za da kai da shi za haka ku abin ne ku nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga tiul mayyiti salasa abubuwa uku ne suke bin matacce ahluhu iyalanka suna binka in ka sani wa ahluhu wa maluhu dukiyanka yana binka in ka sani ko baka sani wato dukiyanka yana tare da kai wa amaluhu aikinka shi ma yana tare da kai sau biyu islami sai biyu za su koma ɗaya ga wama ya tsaya tare da kai wabci wahid ɗaya zai wanzu tare da kai zai shiga kabari yanzu ahluhu wa maluhu dukiyanka da iyalanka za su koma su ai suna da hankali ko ba su da hankali ne mutum zai ce baba na wallahi ta gwada shi za a haƙa wani mu shige tare ba wanda zai ce kama ka san ranka shi mutuwa yi za a haƙa shi Allah ƙasa kai kana da ranka kai ka ci abin ne a wallahi mutum zai ce to Allah zai ji kanshi amma dai wannan shiga ta gaba to da ka san me zai faru to saboda haka iyalanka za su dawo dukiyanka ba za a ce a ɗauko duka dukiyanka a ƙaga kai gashi a tumbuza ina nan za ka ƙale mu ne haka nan za a jawo dukiya a ce za a bada gado iyalan kama wanda zai ce za a bune shi tare da kai aiki ne koyi da wama aiki zai ce ai ni da shi shi ta Allah kaga muka yi a shige ni tare da shi kuma kai ne ba ka san aiki ya shigo kuma shi zai shiga mutum ya fi son iyalan shi su je ba su za su je ba mutum ya fi so dukiyar shi je ba shi zai je ba mutum baya son aiki shiga tare da shi so da in aiki ya shiga tare da kai to in na alkhairi ne za ka gani in na shari ne ma za ka gani in aikin alkhairi ne tare da kai da shi za ku haɗu ya dinga faɗa maka labari mai daɗi sai can sai kama san wai ashe aikin kan haka amma in ba haka ba ha ko sai dai karin mutum zai ta wata a kabari in dai aikin shari kake zai haɗu da kai kan kumbunan shi zago zago kumbuna a fice ga kuma haƙora masu kaifi kana mishi hauka kuna da ba in ya gantsara maka daya ka ci wayo sai ya kale ka wannan irin aboki ne wala ai ka san abokin da in wani abu zai faru da kai ne sai ya tare maka amma wannan shi yake maka ma a su ka gani in aikin alkhairi kai zai dinga taya ka fira da me kuma za a yalwata kabarin naka saboda ku za ku za ku danwa aikin ka ya shiga tare da kai in na alkhairi ne amma in na shari ka aikata idan shi jaza wuri kallon shi ma ba kana kallo ba aka turo ki kara maka ne kuma kana jin ciwon nan ga kabarin ka a matse kana kallon irin wannan mutum ai kai ma ka san akwai tsani saboda ka aiki shi ki haduwa tare da mutum a birne ka tare da aikin ka ko ku iyalan shi kuna ganin aikin ko ba ku gani ko kai ka sani ko baka sani ba aiki da shi da kai za a haɗu a je kabar shi saboda ka mu zamana ayyukan mu ko aikin alkhairi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in ba haka ba za mu sha wahala ne a kabari in dai aikin mu na shari ne na alkhairi ne kuma a to za mu huta to a wannan bayani akan cewa yin aikata aikin alkhairi na Allah da Allah da Allah ya ce fastabi'ul khairat to kuma aikin alkhairi da aka ce ka dinga yi ana son ka dinga yi wanda ma ba zai wuce can ba domin an fi so ka yi abu ɗan kaɗan amma ka dawwama a kai ba wanda kai tun ƙarfe tun da asuba za a fita a je masallacin zuwa ba tun kafin ma biyu tai ko ɗaya tai kai tun ƙarfe hudu ka bi masallaci ko tun ƙarfe ɗayan dare kawai kana ta siya to in ba za ka iya dawwama akan wannan ba ka ba a san wannan in ma ƙarfe ɗaya za ka dinga zuwa ka dinga zuwa in dai ka san za ka dawwama akan wannan an fi son ka yi abin da za ka dawwama akan shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai gul a'mali adwa muhawa in qalla fiyyan aiki shine wanda zaka dawoma kana yin shi ba in qalla ko da ya karanta in dai zaka dawoma kullun karfe ɗaya kai na kana ce masallacin zama a kenan to in dai zaka dawoma akan wannan ka ci ba aka ko da ya karanci ka dinga cewa kai an na so in dinga zuwa irin karfe biyar din nan tun lokacin nan yau kai gobe ka gaji ka ce kai ba zan iya ba a san irin wannan dama idan ka ɗau abu an fi so ka dawama akan shi sai Allah subhanahu wataala ya ce to aina ma ta kunu ya ati bi kuma Allahu jami'a duk inda kuke Allah subhanahu wataala zai tara ku ran tashan kyama kaka ga cewa ai ka kula babanka ka babbaka shi ka gama da al'amarin shi kawai saboda ka ga yayi laifi ko wani dan uwanka ko wani naka haka ka tabbatar laifin shi yayi laifi sai ka ce to kona shi zan yi a huta kawai ai in na samu irin teku ruwa haka iska ta duka sakogan shi ai kama ka ce ba da ma za a iya tara shi wannan yayi ta can wani ya yi can wani na yi can wani ma ruwan ya shiga ka san ina ruwan zai yi wani ruwan in ya bi nan sai ta Allah kai tafiya ne ta za a iya haɗa shi shi mutum yana ganin da ba za a iya wannan ba yana ganin cewa ai al'amarin ba za a iya bane to abu Allah zai iya umurtar mala'iku su wannan kai ne kake ganin ba za a iya wannan ba Allah subhanahu wataala ya zama ku yawmul qiyama zai tara ku ga kullun duk a gaban shi a ranar tashar kiyama sai jazikum bi amalikum sai Allah ya saka wa kowa da aikin shi in aikin alkhairi ne Allah zai saka maka in na shari ne za ka gani Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala ne iko ne akan dukkanin kowane abu ai tun da ya halicce ka yanzu ya kashe ka to kore iya ƙara raya ka sai kana gani ai ya halicce na gama ko na kashe kaina to ni da kaina na kashe shi kenan na kashe kaina ina zan ƙara tashi an gama da al'amari na kenan ba a wannan Allah ne iko ne akan dukkan wannan al'amura Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ومن حيث خرجت على غم بسم الله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون استمع
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da cewa wa min haythu ka gabita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lil haqq min rabbik wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun wa min haythu ka gabita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون wannan aya kafin mu shiga bayani akan ta je a rubuto tambaya akan hukuncin matan da ta haɗiye zinare saboda kawai magada su ci gadonta saboda haka wannan mata a masabar imam malik ana cewa imam malik ya ce a'a wannan mata ta halakar da kanta ko to kuma mun san wanda ya halakar da kanshi in ta haɗiye ne ta halakar da kanta ta mutu kama kanta domin cewa Allah ya ce wa ya sulku bi aidikum ila tahluka ke kin je kin sa kai kin halaka kuma Allah ya ce ka ku haka kaga ai shi zina ne ba abinci wani me saba shiga ciki ba to ya je inda ba gon shi ba ta zai kare ka kaga da a ce ma ya saba shiga ne kamar awanci ne ko kamar shinkafa ne da ka yi shinkafa mutumin ciki ne ya saba shiga cikin shi sai da wannan amma yanzu shinkafa ko to ai mutumin ciki ne amma zinare shi ya san ciki ciki ya san shi har ba za a zo na lafiya ba saboda kai kuma ka sa shi ya shiga ciki da kai za ka wahala da kanka ko shi ya wahala ko cikin ka wahala ko shi ya wahala yanzu sai ka halaka kuma Allah ya ce kanku halakar da kanku su malamai suka ce farko za a lura da yanayin zinarin in mai tsada ne to mara tsada ne kuma za a ce kai wannan mara tsada ne a kale shi amma in mai tsada ne ta ci ta haɗiye don kawai su ci gadon ta wallahi sai dai sai an ciwo shi saboda cewa mun ji a baya cewa wanda ya saki matan shi yana rashin lafiya kuma ya mutu a wannan ciwon bai warke ba cewa za a ba a ba ta gadon shi sai an san yadda za a yi sai an ba ta gadon nan so da cewa ya kan dan kata shiga da shi so da ai ciwo alhamu mutuwa ne to ita ma wannan da ta haɗe zinaran nan dan ka a ci garan ta to sai an sai an ci garan nata sai an fito da shi so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qata amirasan qala Allahu mirasu fil janna duk wanda ya yanke gado ka a ci garan shi shi ma Allah ya ce a yanke garan shi daga aljanna ai aljanna gado ne ko ba garan annabi adam bane to kaga in baka samu garan shi ba ba za ka dai shige shi ba ake nufi ko saboda haka ita wannan mata da ta haka ba ta da gadon aljanna sai da kuma wani aikin alkhairi da ta yi Allah sai dubi wannan aikin alkhairin ya gafarta mata wannan ko ta sha azaban gafarta wannan zunubin shi ta shiga aljanna domin duk wani musulmi da kaga ana cewa in dai ya fita kalmar shahada zai shiga wuta amma dai duk da haka dai zai shiga aljanna akwai laifukan da ba za a taba iya goge su bane sai ka dan sha azaban wuta wutan nan ne za ta goge wannan zunubin saboda haka in ya zama na cewa wannan zunubin babba ne sai ta shiga wuta ya kuka wannan zunubin ta fito ta dai ta ja makanta saboda cewa ta haɗe shi don wanka a ci gadonta wannan bai kamata ba to imam malik ya ce ya zo a cikin littafin shekh khalil a cikin littafin shi jawahirul ikli wanda aka fi sanita da lawali wa sani an ji malaman zauri an fi sanita da haka ya ce to wani matan da ta haɗe zinare ya haka an bu an tsaga cikin ayin tiyata an fito da shi ya ce wa kira an malin kafirin wani ubi shahidin wa yaminin za a falke cikin mutum wanda ya haɗa zinari wani ubi shahidin in shaida ɗaya ya kawo shaida ya isa sai a ƙaga da rantsuwa ɗaya in wani botiki wannan matan take da shi wannan botikin zinari ne a ciki sunan mutum ya ce ni dai ko ina ga ta haka daga ta faɗi kullum kuma in muka zo muna ɗagawa za mu gan shi yanzu kuma an ɗaga ba a gan shi ba lokacin ta kan nan ya ce shi fa haɗe shi kai in dai ba haka ba kuma an duba yanzu ba a gan shi ba kuma kullum an duba ana ganin shi gashi yanzu aka tabbatar da cewa haɗewa ba ta yi sai aka kawo shida aka kawo shida sai a ƙara da rantsuwa alƙali ya yadda to nan a falka cikin nata a ɗauko wannan zinari musamman ma yanzu ai akwai kayan aiki ana kira likitoci yaushe sun gama an farke an sa na'ura umma ba a ganta ba an sa na'ura an gano ina take an turo an wanke an dinke wani lokacin ne sai ana taka ana dubu dubu amma yanzu ga na'ura kana sawa in ga ta nan ne ga ta nan an turo an wanke ta amma kuma za a farke wa mutum ciki ne in zinagan bai tsada ne ka irin dan zinagan nan ne kai dan ajiya dai irin na tsofi ko dai kai dai mutum ya nuna yana da shi wannan a ce to sai an farke cikin ta a ba ruwanta sai ita ita wa kanta ba za a ce za a farke cikin ta ba duk da ta suka ce ai ba zafin da za ta ji ta riga ta mutu duk da haka dai ai shi ma mutacce kamar yana ji ne ko ne ko gaba yana nuna muku ashi ko yana jin zafi amma zafi yake ji wannan ce zaka zo ya gasu ne a ta kai mishi mari ai mutane suna da hankali sun san zafi yake ji sa ake killace shi ma abin shi karan saboda haka ya ce imam malik ya ce a mazhaban shi za a falke cikin ta a ɗauko wannan zinari a siyar da shi a ba magada garan saboda dan kasa ci gado ne ko mu sai an ba su to kuma tambaya na biyu zan so a ƙara maimaita ta Wow.
wanda ya rasa ruwa lokacin sallah ya kuma ba a sa ko lokacin sallah ya
to wanda hukuncin wanda ba ruwa ba ƙasa kuma ga lokacin sallah ya yi to malamai suka ce yanzu wanda ya zama na cewa bai da ruwa bai da kuma ƙasa to ai mutum zai ce ta ba ruwa ba ƙasa ina kake tafiya ga ƙasa nan ko ina ga ruwa nan ko ina in ba a samu ruwa ba ai akwai ƙasa to kai ma kaga da ba ma gun sallan ma ba inda zaka yi sallan to mai misalin a ina ne mutum zai zama cewa wai ba ruwa ko ba kasa ba gun yin sallan yanzu mutum ne sai dabba ta biyo shi yanzu mutum ne ya je daji yana dan ba hayar shi kawai sai ga zaki ta nufo shi mutum ne zai tsaya ce wani ba hayar nan sama zai yi to sai a wannan lokacin da ka ɗau hanya ka fa gudu kai ka samu bishiya ka ɗaye a bishiya akwai ƙasa akwai ruwa ka gani akwai inda zaka talla zaka shimfiɗa duma ne babu wanda zaka shimfiɗa saboda haka a wannan lokaci sai ga lokacin sallah za ka ko ne ka ce zan yi shahada ko zakin ne ya cinye ni ko dai ya zaka yi in dai ka ce za ka saki bishiyar nan ne kai ta sallah to ku garin ruku sai ka ji ka kai haka ka faɗa gurin zaki to ya za ka yi za ka tsaya ne garin ruku ka faɗa har mutum ba zai yadda ba malamai suka ce yadda mutum zai yi shine maza ma imam malik ya ce a wannan sallar ta faɗa kanka zan kai ka koma kamar ƙaramin yawo ne yadda ƙaramin yawo yake ko sallah ba dole bane a kan shi ba ko ya girma a ce salloli hamsin yake ne ka duk sai ka biya baya kan shi to in ya girma ne wannan in bai yi ba zai biya su sun yana yawo sai a duk saba mishi da wanda ya yi ha to kai ma ka ta a wannan lokaci ba za a irga maka wannan soyayya da kai ba sun riga sun wuce kenan ba sai ka yi sallar nan ba to ba ka da ikon yi in ji imam malik kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yukallifu nafsan illa wus'aha ba za a kallafa rai sai dai yadda take yadda ta yi daidai da ita ba kai ma yadda ka iya kaɗan daidai da kai to kai daidai da kai in ɗan haka ka iya ɗan kaɗan yadda ka yi a ƙyada bishiyan nan to kai in ma ba za ka iya ba dai ka tsaya sallan nan ta wuce ba ka da wani hukunci akan sallan in ji imam malik amma shi ko malik ibn qasim malik ibn qasim ya ce a'a sallan nan tana kanka a lokacin da in ka bar sallah ka zama shirki ba kenan sai bayan ka yi ta ne ka zama cikin musulunci ko ba a so mutum ya fita addini ya dawo abin ba daɗi juma da ibn qasim ce to kai sallan nan a lokacin da kai man dai kana cikin addinin ka na musulunci juma da ibn qasim ya faɗa wannan magana to saboda haka shi yana ganin cewa wannan sallah haka nan zaka daure ka rike bishiyan nan da kyau ka sallan ka haka haka kai haka kai haka kai haka so da kasan idan ka ce za ka saki garin ruku'u ko garin sujada afkawa za ka yi sai ce to ka san yadda za ka yi dai kai wannan sallan a lokacin saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina rajuli wa baina shirki wal kufr tawku salat manzo Allah ya ce tsakanin mutum tsakanin shirka tsakanin kafirci barin sallah ne to ka bar sallah a lokacin da kai da mushriki ka ba mutum cikin ya ce ka yi ta a lokacin ko fa in kai kasan sallar nan naka ba ta yi kyau ba ko dan a kai kai ma kai sallah kace to in ka koma gida sai ka sake sallan ka amma a lokacin a ce baka da musulunci saboda in baka yi ba wannan kai ba musulmi bane saboda ka ka dage ka san yadda za ka a wannan lokacin ko ya ma dai ka yi ta zumana ibnu qasim ya faɗa wannan yadda yake gani kenan wa qala ibnu shihab malam ibnu shihab shi kuma ya ce musalli za ka sallanka a lokacin in ka yi shi kenan ba za ka ƙara maimaitawa har shi malam ibn qasim ya ce za ka yi amma za ka ƙara maimaitawa shi kuma malam ibn shahab ya ce za ka yi ba za ka ƙara maimaitawa haka ko a zuciyanka ka riƙe ta ka sa a ranka cewa gashi nan ka yi ruku ka yi sujjada ka yi sallama ka gama sallamanka in zakin nan mai dahu ba dai kana riƙe da bishiya saboda mutum ya san ran shi saboda haka ya sallanka amma an bakin kaje gida ba za a ce sallanka ka san dai bata yi ba ko ka ce sallanka ta yi malam ibn shayu ya ce sallanka ta yi ka rike bishiyar nan in za ka iya ka iya in ba za ka iya kuma ka sa a zuciyarka gashi nan kana sallah ka yi kuku ka yi sujjala ka dago dukkan irin wa'annan in ji malam ibn shahab wa qala asbagu malam asbagu ya ce ai ba za ka yi sallan nan ba in ka samu ruwa a bishiyar to dauka ka alula kai ma ka san ba za ka yi wannan ba sai dan kuma irin bishiyar nan ne irin bishiya mai doguwar reshe za ka sa kafa nan wannan nan ga wannan ka yake kayan alulan ka ka dan sai inda za ka dan ga wannan amma irin na dabinan nan kura tsaya ka kawai ne ma akwai dan reshe yanzu irin wannan ya za ka kai ma ka san kafin ka hau to a ce a nan za ka iya rikewa haka samu inda za ka dan taba haka haka haka ce za ka ma yi sallah in ce ba za ka wannan ba har sai ka samu kasa kai taimaka kai sallanka in ka samu ruwa kai ta wanka kai sallar ka in kuma duk baka samu ba sallah ta faɗa a kanka yanzu malam asbagu saboda haka a takaice duk wa'annan magunguna wanda bai sallah ba a wannan halin da ya ɗaunar imam malik in allah ya taimake shi in ya sako sai ya alulan shi ya sallar shi ko kuma ya bata saboda shi imam malik ya ce sallar nan ta wuce in ji lokacin ta fita in kuma malam ibn qasim ne an ka gama sallan ka saman nan in ka ko kasa ka ƙara yin sallan ka mai kyau in kuma ka ɗau male asbagu ne asbagu ya ce a'a in ba ka yi sallan nan ba har sai ka samu ruwa ka zama an ka ko ka yi alulanka so daga duk wanda mutum ya yi yayi ba in ya sauko ka ce ai baka ai baka alula ba baka sallah ba a ce ka ce ni fa imam malik na bi sallah na ta wuce in kuma ka ce malam ibnu kasim ne to dole sai kai sallar na abishiya ko in ka sauko sai ka agayanta saboda haka wayannan shine maganganun malamai akan hukuncin wanda lokacin sallah yayi amma ba uwa ba kasa ba kuma yanda zai dan yanda zai yi sallah to wannan shine hukuncin shi maganganun malamai to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shidar al-masjid al-haram duk ta inda kake ta inda ka fito fa walli wajhaka shidar al-masjid al-haram ka fiskanci masjid al-haram masallacin haram dakin ka'aba kenan wa innahu lil haqq min rabbik don cewa shi alqur'ani ko kuma shi kantan ka'aban nan ko shi wannan alƙur'ani haƙƙu mai rabbi gaskiya ne da ubangijinka wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala ba ne bari bane akan abin da kuke aikatawa ba ya ku musulmai kaga annan da musulmai ake cewa Allah ba wai zai bari bane kun ga fuskanta alƙibla Allah ce shikenan to kun fuskanta to shikenan a Allah zai saka muku Allah zai saka muku da aikin da kuka aikata Allah ya kara tuwa min haisu kagarita duk dai ta inda kuka fito fa walli wata ka shi dagal masjid haram ka dai fuskanci masallacin masjid haram wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadara duk kuma ta inda kuke ku fuskanci nan dakin Ka'aba la Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى يقول تصاب الدعاء ku fuskanci nan nan ɗakin ka'aba so da kai da mana cewa azzalumai kafirai ko yahudawa suna da wani hujja akan ku su ƙara ce muku da yamma wallakum din nan har yanzu dai ana maganar ka'aba ne kadda yahudawa su dinga ce muku a'a me yasa ku kai kaza dan kai da mana ai suna da wani hujja ne Allah ya ce to sai da ka sai ku yi haka saboda haka ko ku ji tsoron su dan suna ce muku kai sai da kuke kaza kuna tsoron ko jayayya ko ra'ayin wasu za su dinga cewa ku daina tsoron su makhshawni ni za ku ji tsoro in ji Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah wani utimma ni'imati alaikum wa la'allakum tahtadun zan cika ni'ima na a gare ku la'allakum tahtadun to anan la'allakum la'allakum alqur'ani bai taɓa zuwa kai ka ce la'allakum wataƙila ku ba wannan magana in ma kana so ka ce wataƙila ne sai in a gurin kafirai sai ka ce wataƙila shi ma wataƙila sai ka ce kusa a ranku wataƙila kwa shirya yanzu da Allah ya ce la'allahu ya tazakkara aw yaksha ba da fir'aun ake ba da fir'aun ake to ai in muka ce la'alla in Allah ya ce la'alla ana nufin tabbas ne to me yasa fir'aun bai musulunta ba domin annabi Musa ba muka ce la'alla kai tabbas yake nufi me yasa bai haka ba sai anan saboda zai daula wataƙila sai ba za ka ce wataƙila ba kawai sai ka ce ku sa a ranku wataƙila ku kuwa shirya haka abin yake in ji kana son ka ce wataƙila alƙoƙari shi ka ce haka amma anan ana nufin ku sa a ran ku cewa sakila ku kwa shirya saboda haka malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram ila malamai suka ce hadha ta'kidun lil amr bi istiqbal kaaba wa timam biha Allah anan yana ƙara ƙarfafa umarnin nan ne a dai fuskanci ɗakin Ka'aba a dai girmama wannan al'amarin a fuskance ta fa saboda mutane Allah subhanahu wataala ya san in aka kali ko aka yi magana sai shikenan to ko su wasu dai tsaya tana da kokonto amma a dai gunguta magana Allah ce ku bisa kance ta Allah yana ƙara ƙarfafa al'amarin ne saboda ligar nas alhihtimamu bihi don mutane su ga cewa eh alhihtimamu bihi ganin girman al'amarin a ce kuma dai fuskanta kuma za ka gani girman al'amarin an babba ne ba abun wasa bane in sai Allah ya kara tabbatar wa mutane a dai fuskanta fa kan mutane su ga cewa haka haka ba sai sai Allah subhanahu wataala ya haka daga taskun nufusuhum don zuciyar mutane ta dan sauki ka dan ji dama dama haka sai sai Allah subhanahu wataala ya haka yace folu jawakum sai sai Allah subhanahu wataala ya ce min haisu karanta duk ta inda kake ta gabas ne dai ku fuskanta nan ta yamma ne nan dai ta kudi ne nan dai ta agoma dai nan dai ka'aba za ka fuskanta abin da Allah subhanahu wataala yake bukata ga mutum ke ne fuskanci dakin ka'aba to Allah subhanahu wa ta'ala me yake nufi da aya wa min haythu din kwara biyu ne ko na boko wa min haythu kharajta fal wa jaka shadar masjid haram wa innahu lil haqq min rabbik wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fal wa jaka shadar masjid haram na biyu to na farko malamai suka ce me ake nufi da na farko na farko ana nufin wani waje haka shi daga masjid ka'aba ai ainuha ana nufin anan na farko ana nufin ku fuskanci ainihin ɗakin ka'aba ne to ga ka kana ganin ka'aba wai ga fatanan ko shi ka zuya ka sai a kanan za ka fuskanta ka ba za ka wannan ba to in je ga ainihin ta shine ake nufin ka fuskance ta in je ga ainihin ta amma in ba ta to ka fuskanci shaɗara ɓangaren ta aka so anan ka fuskanta to zan ga ainihin da sai ka ce za ka fuskanci ɓangare haka wani ta yiwuwa ba saboda haka yanzu anan ana nufin cewa ka fuskanci ainihin ta ne na farko isa da aka ga cewa yawancin abubuwa ana fuskantar ana fuskantar ka'aba ne ainihin ta in za a yi yanka ina ake fuskanta ai ba nan za ka yi da abun yankan ka ba duk da malamai sun ce an dai fi so ka fuskanci gabas in baka ba fuskanta ba yayi amma an fi so ka fuskanci gabas ka yanka da ita ko kuma in za a buga mutum ce da yamma za a sa shi a sai da fuskanci gabas ko dai gurin kafa ya koma gun kai ko gun kai ya koma gun kafa amma da ina za a fuskanta gabas in aka zo ana ka za ka mutacce addu'a ina za ka fuskanta da shi yau za ka fuskanta ka mishi addu'a ka zo a nan yan izala sun yi kokari sun kama wannan sunnan a nan sun yi kokari sun rike ta in suka ce inda za ka mutacce addu'a to ka fuskanci gabas ne a wannan bangaren gurin sun kama wannan sunan saboda haka mu ma sai sa za a ga mu yan dakika mun ɗau wannan kuma ɗin dama in za ka mutunci addu'a an so ka fuskanci gabas sai dai in kuma an yi rawul haka an kewaye shi in dai mutum ɗaya ko biyu an da wasu sun fuskanci nan wasu sun fuskance ku wasu kuma sun kalli nan wannan ai ba laifi wasu dai sun fuskance kawo shikenan inda wasu sun fuskanta nan ka'aba shikenan to kaga anan ana nufin komai dai ka'aba ka'aba ka'aba a fuskanta shi ta inda kake ba ka ce a kai wani guri za ka fuskanta ba a an so ka fuskanta ita ka'aban in baka kalli ainihin ta ba ka fuskanci bangaren ta su makar Allah ya ce to wahai su ma kuntum fallu juwa kun shaɗara Allah ya ce duk inda kuke Allah yana yi ne da ma'a shirin musulmi ya ku jama'an musulmai min masairil masajid wanda kuke sauran masallatai na garin madina wannan daga can wannan daga can to dai a dai fuskanci bangaren masallacin haram ne su mafi afsar masu tafiya su ma ina za su dinga fuskanta nan za su dinga fuskanta ko kowa ya huta a dai dinga fuskantar ɗakin ka wani amma ka ce kai kwata-kwata za ka fuskanta ba shine abin da ba a so amma inda za ka fuskanci su ka fuskanta fakana haza amran bi tawjihi lil ka'aba fi jami'il mawadi fi nawahi al kawo anan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a fuskanci ɗakin Ka'aba a dukkanin rahil arj bangaren ƙasa in ɗan gabas ne nan zai fuskanta yamma ne ko ina da an so ka fuskanci ɗakin Ka'aba ne in ji malamai to saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce wa min haythu kharajta fa wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara ya ku jama'an musulmai duk ta inda kuke ku fuskanci shaɗawa ha ɓangaren ta wa ƙarfawa dawul kudini wa ƙarfawa dawul kudini dawul kudini ya rawaito ya ce an anas daga anas bin malik dan malik ƙala ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza kana fi safar fa agada an yusalli ila rahilati istaqbala al-ka'ba wa kabbara thumma salla haythu tawajjaha bihi manzo ana son lalai salama ya kasance duk idan zai tafiya ba wai zai ce bane sai ya fuskanci ka'aba sai ya salla ba ya ce in dai farko ina manzo Allah ya fuskanta in dai farko ka'aba ya fuskanta to so gan shi kenan yanzu kamar za ka yi tafiya ne tafiyan sai ta kama tafiyan jirgin sama ne to da tafiyan jirgin sama ne sai kafin a fara tafiya haka sai ka tambaye wani direba ka ce wai ina gabas yake ya ce maka nan to ka fuskanci nan kawai ka fara sallan ka in da lokacin sallah ya fara sallah ko an juya haka na ka kalla ba nan ba a ta kwane kwane a can ne a can ne kai ne ka kama nan ɗinka yayi asali nan ne ko yanzu an yi kwana za ka ce na ka fuskanta nan koya an maka kwana to nan dai za ka fuskanta idan ka wanda yake tafiya a jirgin a jirgin sama ina zai fuskanta in aka nuna mishi gabas ya fuskanci nan duk kwane-kwanen da za a yi ya huta haka shi ma manzon Allah yake amma in sallan nafila ne kakka je za ka yi sallan farilla kai ta fuskanta inda ba ka'aba ba don in manzon Allah zai yi sallan farilla dakatawa ake yi sai a fuskanci kawa sai a fuskanci ka'aba sai a yi sallah shi a cikin tafiya amma in na fulfuli ne ka ci na fulfulinka duk inda ta yi da kai in ma nan ta yi cewa da na fulanka in nan ne dai ina ka fara fuskanta ka abu ka fara fuskanta to duk inda ta yi da kai fuskanta kawai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi aikatawa wani yana wannan wannan cewa da wannan cewa komai dai ka'aba gabas gabas gabas saboda haka maza ba imam malika ce a ba ma dole ta fuskanci ka'aba farko ba ina yanzu manzon Allah da ya zai bar garin makka ya je garin madina yanzu duk za a yi sallah za a yi in za a yi sallah nafila sai ya ƙara juwa ya yi kalla sai a cewar tafiya duk inda ta fuskanta da shi kuma ba ka yake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai inda ka'aba take baya fa ka bata fa juya mata baya kai yanzu ina aka fuskanta duk in zaka yi in ka gama nafilin nan kai salama sai a aga zuwa fuskanta sai a kaga tubar tafiya haka ake yi ba shi kuma wani hadisi na farko yana nuna cewa in manzo Allah zai sadar nafila to farko sai an fuskanci Ka'aba sai a fara in za a kara sai a kara fuskantar Ka'aba duk inda ta kai dai sai a ci gaba amma sai a kara fuskantar Ka'aba ba shi Imam Malik yana ganin cewa ba kai ka in dai farko na ka fuskanta in za ka yi salama ka ci gaba duk za ka ta fuskanta kawai inda ka san ka fuskanta ɗazan inda nan ka fuskanta ɗazan dukkan da za ka yi ka gama ka aga fuskantar na ɗin dai haka imam malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so daga shi abin makka ya je ga madina yake shi ya ƙara juyawa ya ƙara fuskanta sannan sai tuba da sallar nafila ba ka wani ka gani saboda haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yafi dinga fuskantar ɗakin Ka'aba komai da zai yi Ka'aba to wahubiya an ja'far بمحمد سئل ما معنى تكريم القصص an tambayi Ja'far bin Muhammad aka ce Ja'far bin Mahmud aka ce wai me yasa Allah subhanahu wata'ala kaga an maimaita wani alƙur'ani an sa wancan an yi wancan an yi wancan ko dai wai Allah bai san me za a sa wani ko dai irin abubuwan sun yi wani eh zaka tambaye shi sai ya ce alimallahu anna kullin nas لا يحفظ القرآن ولو لم تكن لقصص مكروهة لجاز أن تكون عند بعض عند بعض الناس ولا تكون عند بعض yace da an ce Allah subhanahu wa ta'ala baya maimaita kissa to da alqur'ani ne wasu mutane ne alqur'ani ba na wasu bane yanzu alqur'ani idan ka je sugatu da ba kissan annabi Musa akwai kai sugatu araf zaka ji tarihin annabi Musa in ka iya arab fa kai su wata kasa sunan mai zaka ce ai ban taba jin sunan Musa a alƙur'ani ba amma kaga an ce a wannan sura wannan sura an ce wancan sura an ce kowa dai ya san an fara wannan kissa yasa Allah yake mimanta kissoshi kuma wani ce ai shi ba dan shi bane wani ya ce ko wannan shi ba to gashi na an sauka wannan ya san kaza wannan ya san gashi sai sa Allah subhanahu wataala yake maimaita abubuwa a cikin alƙur'ani mai girma ya maimaita kisoshi kamar yadda aka tambaya Ja'far bin Mahmud ce sai sa Allah yake maimaita kissa a cikin alƙur'ani mai girma Qawluhu ta'ala Allah subhanahu wataala yace la Allah ya kuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum Allah ya ce da Allah ya kuna lin-nas dan kai ya zama nauyin mutane suna domin hujja ma a gare ku illa alladhina zalamu duk wanda zai kawo muku hujja to ya zalunta ka shi ne kai azalimi ne wanda ya zalunta kan shi zai kawo muku hujja ai kaza ba ai ai kaza ne duk wannan hujja duk wanda ya zalunta kan shi zai ta kawo wannan hujjoji in ji Allah subhanahu wa ta'ala qala mujahid malam mujahid yace ai ana nufin mushrikul arab ne da Allah ya ce illal ladina zalamu minhum ai mashirikai wanda suka zalunta kansu da su Allah subhanahu wa ta'ala yake anan gobe ba kawai azzalimi bane Allah yake jira wanda ya zalunta kanshi bai ba Allah da annabi ba mushriki to nan da su Allah subhanahu wataala yake a wannan aya ko mushrikul arab da mushrikan larabo ake hujjatim hujjansu shine fadan Allah hujjansu shine suka ce raja ta ƙiblatana su ƴan makka ba manzon Allah ne yake fuskanta ba da in zo su malamai sai dai na fuskanta yanzu da ya je garin madina sai dinka fuskantar ɗakin baitul maqdis sai da manzon Allah ya ce wa da kallon kawa sai suka ce raja ta ƙiblatana me yasa ka dawo mana da ƙiblan namu in ji su ah su suna ganin cewa wai ai ya dawo addinin sai ne sai sai yake fuskantar alƙiblan su suna ganin ai manzo ana sallallahu alaihi wasallam ya karyata addinin su ya dina wa fuskanta inda suke fuskanta yanzu ya dawo na fuskanta a to daga gani ko ma zai dawo ya dinga fuskantar alƙiblan su har ya addinin shi idan ya zama na cewa nan ya dawo addinin su suna tsanin manzo Allah zai dawo addinin su ne sai Allah subhanahu wataala ya ba su amsa da cewa qul lillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma duk na Allah ne kan ku tunanin wai ai zai dawo addinin ku ne ko wani abu haka Allah sai ce ku san da wannan Allah subhanahu wataala ya yaka ne don cewa gabas da yamma duk na Allah ne sai inda Allah ya ce a fuskanta in nan ya ce to in sai ya ce ma to duk sai inda dai Allah subhanahu wataala ya umarni da a dinga fuskanta to saboda haka wannan da Allah subhanahu wataala yana yi ne da wa'annan wa'anda suke faɗan wannan maganganu akan cewa wai ai maza Allah ya dawo alƙiblan su sai Allah subhanahu wataala ya ba su amsa da cewa qul lillahi al-mashriq wal maghrib wakili wasu malaman suka ce al-ma'ana la Allah ya kuna lin-nas alaikum hujjatun la Allah ya kulu lakum ar umurtum bi istiqbal al-ka'ba rasul tarawnaha da Allah ya ce la Allah ya kuna linnasu alaikum hujjatun Allah ya haka ne saboda kan yahudawa ce muku ai gashi nan kano alƙiblan namu ko ai ko kuma in ce kai yahudawa su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wai an ce ka dinga fuskantar Ka'aba garin Madina kake ka za garin Madina inda kake kallo ga alƙiblan su wai ka ci da kallo wai kana fuskantar alƙiblar mutanen garin da baka kallo wannan irin abu ne kaga mai suke so gare cewa da kallon baitul maqdis ai ga sai yana kallon ta can kuma baya kallo sai dinga fuskantar can a wannan wani abu ne haka to sai Allah subhanahu wataala sai ce la Allah ya kuna linnasu alaikum hujjatun sai su gane da su ake saboda haka wannan da Allah subhanahu wataala yana nufin su ne Allah ya ce wa aisu ma kuntum fa wallu zuwakum shadara to duk inda kuke ku fuskanci bangaren su bangaren masallacin ka'aba me kowa yi ai sai kowa kama bakin shi mazula ai su suna zan cewa a kana fuskantar inda baka kalanta sai Allah sai ce a'a ba fa ainihin ta zaka dinga fuskanta ba wa ai su ma kuntum fulu zuwa kuma shaɗara ku aka ce ba ainihu ba zara zalika sai kowa ya kama baki a ai sai shi ainin aka ce shi ne suka so su yi su ja da manzon Allah sai Allah ya ce shi daga mu sai kowa ya kama baki bangaren ta ake magana in kai daga can kake to bangaren zaka fuskanta ba dole ce ka fuskanci ainin itan ba daga nan sai zara zalika kowa ya kama bakin shi to an gama da ku ku ce me ma to kaga duk hujjan za a kawo an kama mutum sai kowa ya kama bakin shi saboda haka sai sa Allah subhanahu wataala ya ce haka illal ladina zalamu minhum to qala abu ubayda malam abu ubayda yace da Allah ya ce la'alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun illal ladina anan illa din nan mun ne san malaman nan idan aka ce illa da ake nishi harfin istisna to yanzu gashi ta zo a matsayin istisna ɗinta to shi malam abu ubayda yace eh tana na istisna amma tana da ma'anan alwawu tana da ma'anan wawun ne ai wallazi na zalamu ne illa allazi na zalamu wallazi na zalamu da wa'anda suka zalunta kansu ake nufi wallazi na zalamu ne in ji malam abu ubaida yace ai larabawa sukan yaka saboda yanzu mu dau wakan don mawaki yace ma bil madinati dawun ghayra wahidatun دعوا الخليفة إلا دعوا موانا ita mabil madina ta dawo gaira wahida ce a madina babu wani gida sai gida daya dawul khalifa ce dawul khalifa illa dawo mawana zaka ce ne dawul khalifa sai dai kuma dawo mawana har wala ka zaka ce ba dawul khalifa ce gidan khalifa wa dawo mawana ne da kuma dawo mawana shi ake nufi da illa daru mawana din nan saboda haka su ma anan da Allah shi ma anan da Allah subhanahu wataala ya ce illa alladhina Allah subhanahu wataala yana nufin walladhina da wa'anda suka zalunci kansu Allah yana nufin haka ne a wannan aya ka annahu qala kamar shi ya ce illa darul khalifa wa darul mawana kamar ya ce sai dai darul khalifa da kuma darul mawana ne ai saboda haka abin da ake nufi kenan yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayra mamnun to ana ana nufin cewa sai dai waɗanda suka imani ha ana nufin wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka imani suka aikata aikin alkhairi falahum ajrun ghayra mamnun kaga ana abin da ake nufi nan wallazina ai allazina amanu ake nufi in ji shi to amma wa tsala zuzad shi ma da zuzad ce ta ta abu yana istisna ka ɗauko shi ka ce yana da ma'anan wawan malam zuzad ya ce gaskiya wannan an kuskure wa qala hadha khadawun inda huzzaq min an-nahawiyin in dai kai haziki ne a nahau ka san da cewa wannan kuskure ne in ji malam ibn zujaj malam zujaj ya ce wannan kuskure ne in dai ga malaman nahau ne asalin malaman nahau sun ce wannan kuskure ne illa harvard ita suna kamar ita ai tana nufin wai kuma wawan ne ya ce shi baya gana haka har ya saba da maganar da malam ubaida ya ce kenan malam abu ubaida shi ya ce tana nufin wawan ne shi kuma ya ce tara a ce haka ai wannan bai ma kamata a yi haka ba in ji shi to saboda haka malam ishaqa zujaj ya ce nafallahu an yakuna li ahadil hujja ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa asabu ai Allah ya yaka ne dan a koma hujjan kowa da kowa duk ma me zaka ce sai Allah ya kama bakin ka so da kawai mutum ya dinga kawo hujja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sabbai sai Allah ya kama bakin kowa da kowa saboda haka anan za mu dakata saboda lokaci yayi halin shi idan mun zo gobe za mu ce wadda inda muka tsaya a wannan aya saboda haka Allah ka saka mu iya mu da alkhairi Allah ka saka mu malamu da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ka ba Allah ka yashi mana ji hannu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kan ka kana shi qalu yasin Allah ka gafarta mishi ji hannu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsotsayi asaga wa bai jaza'i talauci shegi makirci hau kunya da rashi na wazo ban gani ba shan mutum da aljin zahiri da batini Allah ka tsaye mu da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara shi dan su mu tsawon kuna da lafiya بجاه أن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الما أغلق والخاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والحاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله